da yawa ko ya gode ko bai gode ba ya je in ma ya gode iyaka godewar ai bakinsa iyakar ta nan duniya ba shine zai masa sakayya ba a lahira in ma ya ce bai gode ba shine da ya jiyo wannan allan da aka yi domin sa ya gani ya gode to da annahu wa adabiha domin Allah ya masa alkawari da cewa zai masa sakayya alkawari na Allah alkawari na Allah ko bayan da za a yi a ce ya saba tare da haka ko da gwargwadon zarra bai buya daga sanin Allah shi yasa duk kankanta abin da bawa ya bayar dan Allah to Allah yana sane da shi sai ta yi bawa ya bayar ya bayar ya manta amma Allah bai manta ba Allah yana nan yana sane da shi kuma zai je ya tarar da sakamakon wajen Allah tun da yake in Allah ya san alherin da bawaye a yaka ya lizinta cewa ba makawa zai masa kyakkyawan sakamako akan wannan alherin idan za a ciyar ciyarwa ta taɗau'i ciyarwa ta nafila a ɓoye ya fi domin wanda yake ɓoyewar yuzilluhullah yana cikin wanda Allah yake musu inuwa a cikin inuwa al'arshi ranar da ba wata inuwa in ba inuwarsa ba wa qala nabiyul mustafa inna sab'atan yuzilluhumullahu al'azimu bi zillihi muhibbun afifun nashi'un mutasaddiqun musallin wa bakin wal imamu bi adalihi daga mutasaddiqu wanda yake bayar da sadaka fa a hafa hatta la ta'alama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wanda yake boye ta har ya zamo hannunsa na hagun ma bai san me daman sa take bayarwa ba wato kinaya daga isassa matuka a wajen boyewa isassa matuka a wajen boyewa shi yasa ashe boyewar yafi yanda ma nan gaba za a faɗa a nassin qur'ani in tudur sadaqati fa ni'im mahi wa in tukhfuha wa tutuha al fuqara fa huwa khairul lakum wa nukaffir ankum min sayyi'atikum to wa ma taf'alu min to ubangiji masani ne da shi kutiba alaikum to ja kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كتب عليكم القتال ومن سبحانه وتعالى أن فرلت ياكي أكن كل الكفار كتاش كياكي كافرين أي وكان فرره بعد الهجرة فرلت ياكي باين من ذن الله يا هجراني ba da an nuhiya rasulullahi an bayan da an ce da manzon Allah kada yi yaƙi a ayoyi saba'in da bakwai wajen wato saba'in da bakwai wa huwa faru aini yakin nan a tashi a yaƙi kafirai faru aini ne idan makiya suka kawo ƙasar musulmi hari idan kafirai suka kawo hari ƙasar musulmi to sannan ya zama wajibi akan dukkan musulmi da yake wajen ya tashi ya yaki ya tabbatar an kori kafiran nan daga kasar musulmi in wanda suke wajen su kansu ba za su iya ba to wanda duk suke makotaka da su ya zama wajibi a kansu faru ainihin su tashi taimaka musu in su ma ba za su iya ba to wanda suke kusa da su ya zama wajibi su tashi taimaka musu har dai in ma ya kama sai duk musulmin duniya sun tashi don su kori kafiran nan daga kasar musulmi to wa zama wajibi a kansu shi yasa ba daidai bane ga musulmi su zauna alhali ga kafirai sun mamaye wani yanki na kasar musulmi ya zama wajibi lalle a tashi gwargwadon yadda ya kama kuwa in ya kama cewa iyaka mutanen wajen za su iya kora kafiran to iyaka su in kuma sai sun hada han makota to han makotan in su ma sai sun hada han makotan su to han makotan su in ma ya kama sai duk musulmin duniya sun tashi to ya zama wajibi farro aini ne akan dukkan musulmin na duniya su tashi su tabbata an kori kafiran nan daga kasar musulmi musulmi to ya faru kifaya ne idan kafiran nan ba su kawo hari ba ya zama kafiran sun zauna a ƙasarsu mu ne muke neman su mu ne muke neman su sannan faru kifaya ne ba faru aini ba wahuwa alhali yakin nan kurhun lakum shi abin ki ne gare ku makarohun wato akwai kira'o'i a nan akwai kurhun akwai karhun shi dai nafi'u a nan ne kawai ya karanta da ran makafin kurhun da sauran guraren da ya za ƙur'ani karhan ya karanta karhan karhan wa hamluhu wa fisaluhu hamalatu ummuhu karhan wa ra'atu karha to nan ne kawai ya karanta kurhun lakum abin ki ne gare ku dab'an ga dabi'a limashakkatihim saboda a mashakkarsa kafiran da aka ce a yaƙa wanda suke harbiye ba ahalu zimmati ba kafirin da yake tsakaninsa da musulmi akwai yarjejeniya ta ba yaƙi to wannan a ce za a yaƙe shi haramun ne yau ko da wani abu ya ma wanda yake nuna alama ya warware alkawari to wajibi ne kafin a fara yakarsa a sanar da shi to kai alkawarin da yake tsakaninmu da kai fa ya zo ƙarshe yanzu yaƙi ne ya rage tsakaninmu da kai a fara sanar da shi kafin a yaƙe shi yadda Allah yake faɗa wa imma ta khafan na min qaumin khiyanatan fambiz lahum ala sawa inna Allah la yuhibbul ha'inina to sai wanda suke harbiye su ne ake faɗa musu da yaƙi shi yaƙi abin ƙi ne ga zuciya ɗabi'a ba ta son sa ba ta son haka saboda cewa a cikinsa akan rasa rai akan rasa dukiya akan gamu da miki aiwa mutum miki wanda zai ɗore tare da shi har tsawon rayuwarsa to shi yasa ɗabi'a ba ta son yaki wasa an takara hushiya yayu ya zamo ba kwa son abu wa huwa hairun lakum alhali abin nan da ba kwa so alheri ne gare ku alhali abin nan alheri ne gare ku a sa'a nan ta zo tan mace shi yasa an takara shay'an shine fa'ilin shine fa'ilinta ba wadda take bukatar suna da labari bace bisa din fadin ibn malik ba da sahla laka aw shaqqad yarid ginan bi an yaf'ala an sanin fugid to so dewa abinda zuciya ba ta so amma kuma a ƙarshe sai ya zamo ya fi mata alheri wasa an toye boshiya ta yi ku so abu so da yawa za ku so abu wa sharru lakum alhali wannan abin da kuke in kun aikata limai da nafsi ila shahawati don ita zuciya ko yaushe tana karkata ne zuwa sha'awa almujibati li halakiya wadda sha'awa ko abinda za ta jawo halakar halaka take jawowa wani furiha ita zuciya koyaushe tana zauta an takalifati daga takalifatu almujibati li sa'adati wadda za ta wajabta mata arzurta duniya da lahira sa'adatu azurtar bawa fi da'atin lahi a cikin ya tsaya ba Allah wa shaqawatu tabewar bawa fi ma'asihi yana cikin sabawa Allah fala Allah lakum fil qitali wa in karitumu khairan ta ya zama kuna da za ku samu alheri mai yawa a cikin yakin nan ko da ku ba kwa son yakin a zukatanku li'anna fihi imma zafara wal ganimata aw shahadata wal ajra dan makomai yaki ɗayan biyu ne ɗayan biyu ne hal suna bina illa ihdal husnayn kafirai akwai abin da kuke sauraron ya fara mana in ba ɗaya daga cikin abu biyu ba wanda kowanne daga cikin su mu a wajenmu mai kyau ne ko dai mu nasara a kanku a yi nasara akan kafirai a samu ganima ko kuma ya zamo ba a yi nasara ba shahada aka yi an samu matsayin shahidi an samu lada wanda yake shahidi ko an faɗa a baya cewa kada a ce ma mutuwa bala haya a shahidi yana nan da rai ku ne dai da kuke wannan rayuwa takaitacciya ba kwa gane haka wa fi tarkihi wa in ahbabtumuhu sharran hakika akwai sharri a cikin barin yaƙi ko da yake sai zama kun fi son a ce a bar yaƙi li'anna fihi zulla wal faqra wa hirman al ajri ya abinda barin yakin ke jawowa shine ku dawo kun kaskanta kun kaskanta musulmi da zarar sun bai yaƙi da kafirai sai zama sun kaskanta su koma kuma talakawa dukiya da arziki ya koma hannun kafirai da cewa ba za a samu lada ba ba za a samu ladan zuwa yaƙi ba wallahu ya lam ubangiji ya san ma huwa hayrun lakum abin da yake ya fi alheri gare ku abin da yake ya fi alheri gare ku wa antum la ta'lamun ko ba ku san haka ba sanin ku takaitacce ne ba ku san haka ba fa badiru ila ma ya murkum bihi shi yasa abin da yake wajibi akan ku ku gaggawa zuwa abin da Allah yake umartar ku da shi bawa hangen kansa yake yana da fahimta yana da dabara yana da sani wannan ne yasa har yake jayayya da hukuncin Allah ko abin da Allah zai hukunta a kansa an ce ga yanda zai yi shi ya ringa ganin ayye kaza ko ya fi masa amma da ya gano cewa saninsa kaɗan ne a hakika ba sai a iya cewa ai shi bai san komai ba ma sanin gaba ɗaya na Allah ne wallahu ya alamu wa antum la ta'lamuna to da ya gane cewa ba abin da yafi masa maslaha illa ya bi umarnin Allah ya bi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala dan a wannan ne zai samu duk abin da yake bukata duniya da lahira an ba wa ya tsaya bin tsarin Allah subhanahu wa ta'ala duniya da lahira ai ya rabauta ya rabauta a duniyarsa ya rabauta a lahirarsa amma da zarar ya ce yana da nasa wayan ko yana da nasa tsarin to wannan ne fa yayi babba asara tunda matakar wayan nan ya kai shi zuwa saba wa tsarin Allah to ya ba abinda Allah ya umarce shi da shi to ai yayi babba asara ya zamo wayo ne da ya ja ma abucinsa ga halaka Allah ya kiyaye mu Allah subhanahu wataala ya gane da mu Allah ya hore mana yin gaggawar zuwa abinda ya umarce mu da shi
yas'alunaka 'anil shahri قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون حتى يرد يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki awwala sarayahu farkon rundunonin da ya aika na yaki haza bayanu li sababi nuzuli hadhihi al-ayat wannan ana bayani ne ga dalilin saukar wannan ayoyin min huna tun daga nan ila akhirin rubu'i har zuwa ƙarshen rubu'in wato shine zuwa ya tsalo daga anil hamdi wal maisir manzo Allah aiki farkon rundunar da ya aika wa kanat tilka sariyatu izza ka samaniyata rijali wannan rundunar mutum takwas ne a san da aka aike su wakila su na ashara wasu suka ce mutum goma sha biyu ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya aike su zuwa wani bigire da ake kira da shi na halatu ake kiran wajen na halatu jihatar da'ifi wajen da'ifa don su bincike ga halin da kafirai suke ciki su zo musulmi da labaran kafiran suna wannan wajen sai wasu fatake da ƙuraishawa suka huce da su ta wajen ɗa'ifa wato sanda mazala ya aike su ya faɗa wa sarkin cewa ga sarkin su cewa ga takarda zan baka amma kar ka bude sai ka je na halatu in ka je na halatu ka bude ka ga abin da yake ciki shikenan da ya tafi sai da ya je na halatu ya bude ya ga umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam cewa waɗanda suke tare da kai kar ka ga wani dole sai wanda ya so bin ka shine zai bi ka wanda ya so ya dawo to ka kyale shi ya dawo kuma ka je ka duba akwai wasu ayari wasu fatake na ƙurayshawa tare su ko ka aiko min da labarin su to da aka je wajen shi sarkin wato da ya bude takarda ya karanta sai ba su labari ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da shi a cikin su ba wanda yace zai dawo sai dai da aka fara tafiya kan a karasa wajen da za a yi aikin sai sa'ad ibn abi waqasin da shi da wani ragumin su ya bace to su sai zama sun tsaya a baya sai zama mutum hudu ne suka karasa wato wajen annabi sallallahu alaihi wasallama wato suna wannan wajen ilmin rabi ma'arun da sai wani fataki na ƙurashawa suka huce ga su sun taho daga wajen ɗaifa wa ma'a arba'at rijal akwai mutane hudu a cikin fataken nan sai ɗaya daga cikin wanda suke cikin rundunar ta annabi ya aika ya kashe ɗaya daga cikin mutum hudu suka kama mutum biyu kuma ɗaya kuma a cikin su ya gudu suka ribace wato wannan ayarin kayan duk da suke cikin wannan fataken da baki ɗaya abin da suka zo da shi da raƙuman da abin da ke kan raƙuman wannan ya afku ne a rana ta ƙarshe daga jumada lahira wato ran talatin ga wata kafin yakin badar da wata biyu ka sani ko a ce da wata uku tunda yakin badar ya afku ne a cikin watan ramara yakin badar an gamu akan cewa ya afku ne a watan ramara to wa alam ka sani cewa baki ɗayan rundunonin da manzon Allah ya aika da kuma yaƙoƙin da shi da kansa ya je sun kai saba'in sariya daga mutum biyar ala arba'i mi'atin har zuwa ɗari hudu daga mutum biyar zuwa ɗari hudu su ake kira sariya ƙaramar rindina abinda yake sama da ita abinda yake haura mutum ɗari hudu sai a ce cikakkiyar rindina wato sai a ce cikakkiyar rindina to wa alaiha ablamu jahashin ya ɗora ablamu jahashin shine sarkin wannan rindina wa huwa ibnu ammati rasulillah shi ablamu jahashin dan amman manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama dan uwan sayyidatina zainabu yar jashi matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan uwanta ne da qatalul mushrikina suka yaki mushrikai wa qatal ibn al-harami suka kashe ibn al-harami amr ibn al-harami ahira yawmin karshen yini min jumadal ahira daga watan jumada walta rasu alayhim bi rajab sai suka ringa tunanin to ko ta yi fa ya zama jiya watan rajab ya kama ya zama ɗaya ne ga watan rajab watan rajab kuwa yana cikin ashurul hurumu watanni masu alfarma wanda aka hana yaƙi a cikinsu fa ayyarahumul kuffaru in kafirai suka ringa aibata su istihlalihi da cewa sun halatta yin yaƙi a rajab alhali kuwa gashi an haramta yin yaƙi a watan rajab fa nazala wato sai aya ta sauka wato abin da yasa suka rikice haisu ra'awul hilala kabira dan sun ga watan da ya kama da daddare ya fito babba talatin din nan ga watan jumadal ahira da wata zai bayyana da daddare sai ya fito ƙato kai ka ce kama wajiya ne wamnu lailatin a wannan daren ya kama a lailatin ko ko tinje ya kama shi yasa suka fada cikin tunani kwarai kuma kafirai da suka ga haka sai suka ringa aibata su da cewa ai ma tinjen daman watan ya kama a tsari na addini an ce garin wata kato wannan ba yana hukunta cewa a ce lalle aije ya kama ba kamar yadda yake ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama dan kun ga wata kato to kan ku dauka wai lalle kama waje ne Allah ya girmama shi ne dan ku gan shi to saboda wannan hadisin ba a isna da girman wata ko kankantarsa cewa ai ya fito yau kankani ba lalle tsayawar yau bane dan ya fito yau kato ba lalle tsayawar jiya bane a'a ana hukunci ne da abin da aka gani ana hukunci ne da abin da aka gani a tsari na shari'a illa iyaka kawai kamar istinasi ne dangane da al'ada dangane da al'ada to sai zama girman nasa ya sa a ɗeba su da cewa to ko tinje ya kama kamar yadda kankantarsa sai ya sa a ringa ɗeba haso da cewa to ko kamawa yau ne amma dai ba hukunci ne na shari'a ba hukunci ne na al'ada to fana zala sai aya ta sauka yas'alunaka an sharil harabi sun sabai suna tambayar ka a wata ruwayar masu tambayar musulmi ne suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma akwai wata ruwaya ko da yake malaman tafsiri sun ce rarrauna ce wadda ta ce ai masu tambayan ma da mun ba musulmi bane tambaya ce suka yi ta ta'annuti ko ta itirari kamar yadda shi muhashi ya tafi kenan a kai da ya ce su'ala itirari ya nuna tambayar ba wai daga musulmi ba ne suna tambayar ka daga wata mai alfarma almuharrami wanda ake ganin alfarmarsa italin fihi hukuncin yaƙi a cikinsa badalu ishtimali wannan badali ne na ishtimali daga shahari ɗin badalin ishtimali ne a ƙullahum ce ne da su ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam italin fihi yin yaƙi a cikin wata mai alfarma kabiru abu ne mai girma a wajen zunubi azimin wizra zunubinsa ya kai inda ya kai mubtada'u da mubtada ne wa habarun da labari italun din shine mubtada saboda wannan fihin da ya rataye da shi shi ya halatta a mubtada da nikira kabirun ko shine labari kabirun din shine labari yaki a wata mai alfarma abu ne wanda yake mummuna kwarai an samu sabani tsakanin malamai wannan hukuncin an shafe shi daga baya ko ko a'a hukuncin nan yana nan ba a shafe ba to wasu malaman suka ce ai wannan hukuncin an shafe to kuma wanda suka tafi akan cewa an shafe wannan hukuncin sai suka yi sabani akan dole menene aka shafe shi wasu suka ce dai saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ai ya yaki mutanen da'ifa a watan zulqida watan zulqida ko wata ne mai alfarma to wannan ya nuna ashe ai wannan hukuncin an shafe wasu kuma suka ce a rundunar da ya aika ya aike runduna a cikin wata mai alfarma wasu suka ce a wa qatilul mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa wasu suka ce a abin da ya shafe faizan salaha lashhurul hurum faqatul mushrikina haisu wajadtumu idan watanni guda hudu da aka ɗeba wa kafirai suka kare shikenan kuna da dama ku yaƙi kafirai koyaushe kuna da dama ku yaƙi kafirai koyaushe tunda wannan ashurul hurumin da aka faɗa a wannan ayar ba wai ana nufin watanni masu alfarma ba ana nufin watanni hudu da aka ɗeba wa kafirai a ayar baya fasihu filari arba'ata ashurin wa alamu annakum ghayru mu'jizillahi wa anna allaha mukhzil kafirina to wannan watannin guda hudu ne sune masu alfarma a nan ba wai watanni masu alfarma da aka sani ba shi yasa wannan aldin a hadiya ce watannin da aka faɗa a baya ake nufi to wasu ko suka ce ai hukuncin nan yana nan ba a shafe ba ashe koyaushe kenan idan ba kafirai bane suka kawo mana hari ba daidai bane mu yaƙe su a watanni mai alfarma in mu ne za mu fara yakin su to ba daidai ne mu yaƙe su a watanni masu alfarma ba amma in su ne suka kawo mana hari to na ya zama wajibi akan mu mu kare kawunan mu ko a ina ne ko a wani hali ko a ina ne ko a wani hali wannan wajibi ne mu kare kanmu wasaddun an sabilillahi amma fa a tsare bayin Allah saddun dinnan mubtada um mubtada ne man'ul linnasi a hana mutane an sabilillahi daga addinin Allah a ce za a hana mutane bin addinin Allah ko dai a zahiri ko ta fuskar a ta shigo musu da wasu abubuwa da za su rikita musu tafiyar ta addini har ya zamo sun dawo ba sa addinin yadda Allah ya ce kaga an tsare mutane kenan daga addinin Allah ta hanyar makirci tsare wannan a iya yi ta fuskar zahiri kamar yadda su mutanen makan suka yi a iya yi kuma ba ta zahiri ba ta fuskar a shigo musulmi wasu abubuwa da yawa wanda za su iya janye hankalinsu daga tsayawa da addini yadda Allah yake bukata daga gare su to shi ma dai saddun an sabilillahi ne dinihi addinin Allah wa kufrun bihi da kafircewa da Allah billahi kafircewa da Allah wasaddun anil masjidil harami da kuma tsare man da suka zo masallaci mai alfarma hana su shiga masallacin mai alfarmar wa ikhraju ahlihi minhu da fidda waɗanda suke mazauna masallaci mai alfarma daga masallacin mai alfarma wanda su yan gari ne yan ƙasa ne anan aka haife su humun nabi sallallahu alaihi wasallam su ne annabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minuna da mummunai a fidda su daga makka wa habarul mubtada'i labarin mubtada'in akbaru ya fi girman zunubi inda Allah wajen Allah subhanahu wa ta'ala wasu malamai da yawa suke cewa tunda ayoyi na Qur'ani da yawa sun zo wanda suke nuna cewa ita makka dole a kyale ta ga masu zuwa ibada ko daga ina ne ashe kenan ko da wanda yake bako ne wanda yake ya je dan ibada ba daidai ne ba a ce za a fidda shi wanda ya je ne dan wani abu daban wannan a iya fidda shi amma wanda ya je don ibada ai cewa aka waɗa hirbaitiya lilqa'imina lilqa'imina aw menene wada wanda yake bako ma dole ne a kyale shi wa izwa wa ana li ibrahim makanal baiti allah tushrik bi shay'a wada hirbaitiya lilqa'imina wal akifina war rukai sujudi ka tsarkake daki na dakin nan abun bari ne a ibada ga wanda suke yan ƙasa da wanda suke baki ma shi yasa akwai a malamai ma wanda suka tafi zuwa cewa ai gida a makka ba a sai da shi ba daidai ba ne a sai da gidan makka saboda ba gida ba ne na wani mutum ɗaya gida ne na dukkan musulmi ashe kenan kowane musulmi in ya je yana da damar ya sauka sai yasa aka ruwaito cewa sai na marari ta'ala anhu ya kasance yana umartar mutan makka cewa idan wakacin hajji ya zo to kowa ya cire kwakwaren kofar gida saboda ko da bako zai zo zai bukaci ya shiga yana da damar ya shiga tun da gari ne na duk musulmi kowane musulmi yana da haƙi shi yasa wasu daga cikin malamai suka tafi zuwa cewa ba a sai da gidan maka ba a ba da hayarsa amma mafi yawan malamai sun tafi zuwa cewa a'a saboda wasu hadisan da suke nuna haka ɗin kamar hadisin da aka ce da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da aka buɗi maka ya rasulallah ina za ka sauka za ka sauka a gidanku ne sai ya ce yo a gilu ya bin mana gida a gilu ba duk ya kama wannan hadisin yana nuna halaccin sai da gidan maka in ko za a sai da shi ma ai a yi haya wasu kuma suka bambanta tsakanin siyarwar da haya suka ce ya halatta a siyar amma bai halatta a ce za a karbi kuɗin haya ba duk musulmi wanda ya zo don dai ibada to yana da damar ya sauka a bashi inda zai sauka har ya gama ibadarsa ya fita dan shi magarinsa ne dan shi magarinsa ne to cikin wayanda dai suka tafi akan cewa ba a haya ko ba a sai da gidan maka daga malamai akwai taqiyuddin ibnu taymiya ibnu taymiya ya tafi akan haka amma abin mamaki wato hukumomin saudiya tare da nacin da suke na bin ra'ayin ibnu taymiya amma amma a nan sai suka kyale ra'ayin nasa kaga suna nacin bin ra'ayoyin ibnu taimiyya to amma a nan gashi abin da ya tafi a kai to amma sai suka dan ne magana tasa a nan to akbar wa habarul mubtada labarin mubtada akbar inda Allah shi yafi girman zunubi a wajen Allah tsare bayan Allah daga tafarkin Allah ai yafi muni daga a ce an yi yaƙi a wata mai alfarma hakanan kafircewa da Allah ya fi muni daga yin yaƙi a wata mai alfarma hakanan a tsare masu zuwa masallaci mai alfarma shi ma ya fi muni daga yin yaƙi a wata mai alfarma hakanan a fidda mutanen maka daga makar ai shi ma ya fi muni kwarai daga a ce an yi yaƙi a wata mai alfarma shi yasa shi ablanu jashin a wasu baitoci nasa yake cewa ta'udduna katlan fil harami jarimatu wa akbaru minhu law yarar rushda rashidu sududukum amma yaqulu muhammadu wa kubrun bihi wallahu ra'in wa shahidu kuna lissafa cewa an yi yaki a wata mai alfarma ko a cikin harami cewa wani laifi ne babba akai to mun ji laifin ne amma ai ga laifin da ya fi shi ko kuna aikatawa shi yasa kuma da abin ya zamo yadda ake faɗa laifi tudu ne sai ka take naka ka gano na wani ko gashi kun yi laifin da yake yafi wannan muni amma ba ku dubo laifin naku ba da dai a ce mai hankali zai aiki da hankalinsa shine da kuke tsare bayan Allah daga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kuke kafircewa da shi Allah yana ganin ku Allah mahalarci ne akan duk abin da kuke yi to wal fitnatu shirkar da ake samu daga gare ku a kabaru ya fi girma min alkatali daga kashe kudin da aka yi a cikin wata mai alfarma ai kafircin da ko kuke ya fi muni daga cewa an kashe ku a wata mai alfarma cewa an kashe ku a wata mai alfarma ta a ce abu ne mummuna ballanta nasu wanda suka kashe ku ma ai ta fuskar istihadi ne shi ko mujtahidi ko da ma a ce yayi kuskure in dai wanda ya cancanta ya istihadin ne to ai za a ba shi lada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idza shahada al-hakim fa akhada falahu ajrun wahid wa idza shahada fa asaba falahu ajrani idan musaidi ya istihadi ya zamo yayi kuskure a istihadin sa za a bashi ladan istihadi shi yasa ala kulli halin wannan sabai da suka istihadi ko da ma ya dace sun yake ku ne a farkon watan Rajab to ai za a ba su ladan istihadi tare kuma da ladan yakin ku da suka yaka kuɗin da suka yi a shi yasa shirkar da take afkuwa daga gare ku ai ta fi muni ta fi girma daga kisa daga a kashe ku a cikin wata mai alfarma wala zaluna yuqatilunakum a koyaushe kafirai fa ba kyale ku za su ba ba su gushewa suna yaƙa ku ayyuhal mu'minuna ya ko mummune ko dai a fili ya zama suna yaƙar taku ko kuma ya zama suna makircin ya za su yaƙe kun a gaba don kun ga sun kyale ku ba wai sun kyale ku bane tanadi suke muku mummuna ko kuma ya zama suna yaƙa ku ne ta cikin gida ba wai sun fito da makamai suna yaƙa ku ba amma kuma suna haddasa rigingimu a cikin wanda za su zamo sun fi muni ma fiye da a ce an yaƙe ku tunda koyaushe aka samu raba kai na musulmi ai haka ya fi muni ya fi yin illa ga al'umman musulmi fiye ma da a ce an yaƙi musulmin haka har ya fi illa ga al'umman musulmi fiye da a ce an yaƙi musulmin ba su gushewa suna yaƙa ku ayyuhal mu'minuna ya ko mummunai hatta ya ruddo ku dan su juyo da ko an dinikum daga addinin ku ilal kufuri ku dawo ga kafirci nufin su sai ku bar addinin da kuke kai na musulunci shi yasa kai musulmi kada ka taba dauka akwai wani abu da za ka yi ka birge kafiri matukar dai ba addinin ka ka bari ba abin da za ka yi kawai ka birge shi shine ka bar addinin ka amma matukar kana riko da addini ko ya ce ma alasan barka faɗa yake shi ba zai faɗa ma haka hakika ba sai ya ga ka bar addini matukar burinsa kenan wanda aka faɗa mana ayoyi tun a baya ana faɗa wadda kasirun min ahlil kitabi law yarudduna kum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim anan gaba ma kuma za a sake maimaita wannan ma'ana duk fadakarwa ne ga musulmi su gane koyaushe kafirai hasada suke musu akan wannan addini da Allah ya fifita su da shi shi yasa manufarsu a ce sun bar addinin gaba daya a koyaushe kafiri buri yake ka bar addini in zai samu ka bari gaba daya shikenan shi ta masa in ma bai samu ka bari gaba daya ba to ya samu ya raba ka da wasu abubba na addinin naka ya raba ka da ginshikai na addinin ka a ce yau kun tashi kuna musulmi amma samarin ku ba su da kishin sallah an kawo musu wani abu wanda zai iya ɗauke musu hankali har wakacin sallaye wakacin sallaye amma ba san sashi sallah ba sun gwammace wai in an gama wannan dan masu dama-daman a cikin su ce ai sa rama ko da bayan wakacin ne ga jira annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa ma bainal muslimi wal kafiri tarku salati abinda ke raba musulmi da kafiri ai barin sallah da zarar musulmi ya bayar sallah da shi da kafiri to me bambanci me bambancin kuma sallan nan an faɗa cewa kowace fa tana da nata wakacin ba cewa aka kai wakacin da kaga dama ba inna salata kanat alal mumini da kitaban makota sallan nan an tsara mata wakaci an dora muku cewa kuma ku yi ta a wannan wakacin amma haka kawai sai a kawo abin da zai janye hankalin matasan ku wanda kuma su ne ginshikin al'umma dan dai al'ummar da yake matasanta suna kan kirki to ko da manyan ba a kan kirki suke ba dole karshe sai ta zama ta kirki duk al'umma kuma da take matasanta ba a kan daidai suke ba ba a kan tsari suke ba to duk irin rukon manya da addini dole al'umma sai ta halaka sai ta koma cikin halaka don matukar matasa ba su gyaru ba to al'umma tana cikin hadari babba tunda su ne gaba za su rike al'umma su ne gaba za su rike al'umma duk yanda ake ganin yau ba su ne komai ba to amma a gaba ai su ne a gaba su ne da rukon al'umma gaba ɗaya wa man yartadid minkum an dinihi dukkan wanda yake ya bar addinin addinin sa daga cikin ku wanda duk a cikin ku ya yadda ya bar addini fa ya mutu ya zamo ya mutu wa huwa kafirun alhali yana kafiri fa ulai ka bi ta amalu kamar wannan fa ya mutu dangane da nahau ya halatta a kawo shi da jazma kamar yadda nan aka kawo a ƙur'ani ya nuna kawo shi da jazma shine isti'mali fasihi ya halatta kuma a yi nasaba ya in ba a qur'ani ba inda ba don qur'ani bane to ya halatta a ce faya muta faya muta a tunda yake an yi adafi ne bisa sharadi kafin a faɗi jaza'i in ma bayan an faɗi jaza'i ne to wannan duk da fuska uku ya halatta a faɗa da jazma ya zama adafi ko a da nasaba ya zama an kafai an kenan mahzufa ko kuma a rafa ya zama iski inafi kenan ya mutu alhali yana kafiri wa huwa kafirun din jumla ce haliya ya mutu alhali yana kafiri fa ulaika masu wannan sifar habida ta amaluhu ayyukansu sun ɓaci a salihatu ayyukansu na kirki sun ɓaci fi duniya wa lahira duniya da lahira falla a da da biha ba a lissafawa da ita wala sawa ba alaiha ba za a ba su lada na lahira ba akan wannan aikin duk irin aikin da bawa ya tsaya yayi amma ya zamo bai sami kyakkyawar cikawa ba ya mutu yana kafire to wannan aikin ba zai amfane shi ba wannan shi yasa masana Allah ya zamo ba abin da ya fita musu da hankali irin mummunan ƙarshe ya zama ba abin da suke gudu irin a ce mutum ya gamu da mummunan cikawa shi yasa koyaushe sukan faɗakar akan abin da kan jawo mummunan cikawa wanda a ciki aka lissafa misali mai barin sallar la'asar har rana ta fara jaja wanda ya zamo ya saba shi sallar la'asar ba zai yi ta ba sai rana ta fara jaja ko ta fita daga haskenta to ta ba zai sami kyakkyawar cikawa ba wal iyazu billahi aka lissafa da wasu abubuwan kamar cewa ai gori ko mutum ya ringa tinkaho ani eh nifa mutumin da suke karkashi na kaza ne to shi ma wannan yana daga asbabu su ilhatimati musabban da sukan sabauta wa bawa mummunan cikawa aini ne nake ci da mutum kaza ka san mutanen da suke daukan abinci a gidana ko mutum nawa ne ake wa girki a gidana shi ma wannan mummunan abu ne dan kai wa mutanen duniya girki Allah ne ya azurta ka kuma arzikin nasu ne hakikatan ba naka ba kai ta hannunka ne ya biyo wa anfiqu mimma ja'alakum mustahalafi na fihi ku ciyar daga abin da ruko aka ba ku ba wai na ku bane a hakikatan ruko ne aka ba ku shi yasa me yana ka na gori ko cewa ai kai mutum nawa ne ma kake ciyarwa yana daga abin da masana suka lissafa wanda ke jawo su'ul hatimat a ce ba ai sallah ta farilla ba amma kuma wai an tafi ziyarar wali gaba sallah ta farilla ka tafi ziyarar wali to shi ma yakan jawo su'ul hatimati ka gabatar da sallah ta farilla wali inna Allah ne za ka wajensa ai babban abin da zai dora ka akai ka kula da sallah ga shi wata jani radiyallahu ta'ala wanda yake hatimul awliya da yake bayanin sharuɗan wuridin sa sai ce wa sharuhul muhafazatu ala salawati sharadin wuridin nan fa na tijaniya ka tsaya ka kula da salloli ni irin yawan rukun carbinka amma ba za ka kula da salloli ba ba ruwan ɗarika da kai ala fil jama'a ta kuma ka zo da sallar a cikin jama'a ya za ka ce za ka bar wannan wai kuma ka tafi ziyarar waliya to wannan kana nemo wa kanka wata babbar rigima ce kana nemo wa kanka su'ul hatimati ne wal iyazu billahi shi yasa dai ba abinda masana Allah suke tsoro irin gamuwa da mummunan cikawa aikin wata qayyidu bil mauti da aka ce faya mut aka kawo kaidin nan bil mauti alai da mutuwa bisa riddar yufidu ya fa'idantar da annahu cewa shi laura ja ilal islami da zai dawo ga musulunci lam yabdul amaluhu to aikinsa ba za a ce ya ɓaci ba fa yusabu alai ya zama kenan za a bashi lada a kansa wala yu'iduhu ba a neman sa da sai ya saki kal haji kama haji masala ga misali in mutum yayi haji hajjinsa na farilla bayan ya yi hajjin nan kuma sai ya rida daga musulunci wal iyazu billahi sai kuma ya dawo musulunci to aka ce kenan ba sai ya sake wannan hajjin ba wancan hajjin da ya dawo in ya mutu ne yana kafire shi ne maganar hajjin ta tashi bai hajji ba amma in ya dawo musulunci to ya yi hajjin wa alaihi shafi'i akan wannan kaulin imami shafi'i yake haza ra'if ya ce wannan kauli da mufassiru ya kawo ya dangana ga imami shafi'i rarrauna ne a masabar imami shafi'i wannan yana daga gyaran da shi sawi wanda yake maliki ne wa suyudi wanda ko shi suyudin shafi'i ne to daman shafi'i am suyudi radiyallahu ta'ala anhu da yake lissafa baiwar da Allah ya masa yace Allah subhanahu wata'ala ya hore masa matsayi mai zurfi a ilimi musamman ilimai guda bakwai a ciki ya lissafa da nahawu da sarfu da hadisi da ma'ani da bayanu da badi'i da fikihu yace matsayin da Allah ya kai shi a ilimin nan guda bakwai ba ɗaya a cikin malamansa da Allah ya kai amma fa ban da fikihu a fikihu ya san malamansa malaminsa ya fi shi amma a sauran guda shidan ya san matsayin da Allah ya kai shi ba ɗaya daga cikin malamansa da ya kai wannan matsayi da kenan ashe wala Allah ba mamaki kenan dan an masa gyara a abin da yake a gidansa tun da shi shafi'i ne mai masa gyaran kuwa gashi maliki ne wal mu'tamadu inda hu a baya ma mun samu waje ɗaya ko inda shi ya masa gyara wal mutamadu inda hu zance abin dogara da shi a wajen shafi'i cewa aikin na shi murtaddi in ya dawo musulunci to zai dawo gare shi amma fa ba tare da ladan ba kamar hajjin nan za a ce ya yi hajji amma ladan hajjin babu yanzu da ya musulunta ba a neman sa da sai wani hajji ya yi hajjinsa na musulunci ba za a ce ya tozar ta hajji ba amma ladan hajjin to babu shine zancen da yake abin dogara da shi a wajen shi imami shafi amma wajen imam malik da abu hanifa wato ya zabo kamar kafiri na asali idan ya musulunta ba wani abu nasa dai zai dawo daga ayyukansa a wajen imamu malik da imamu abu hanifa idan musulmi ya je hajji masalan sai kuma ya ridda bayan ya yi hajji sai kuma ya dawo musulunci to kamar tun da yake bai taba hajji ba shi yasa ana bukatar sai je ya hajji to amma ba a cewa ya rama kamar sallah don kwadaitarwa gare shi a musulunci sai ko abinda ya musulunta a wakacinsa fayaf alhoto wannan sai a ce sai ya yi shi wasa maratul khilafi fa'idar wannan sabanin tazharu za ta bayyana a cikin wanda yake da sahabi ne ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana musulmi sai kuma ya ridda daga baya sannan kuma daga baya sake dawowa ga musulunci amma ganinsa ga annabi bayan dawowa tasa bata tabbata ba ba a tabbatar da bebe wato an tabbatar cewa bai ga annabi ba bayan ya dawo musulunci ina misali kamar ahana ibn qaisin ahana ibn qaisin ya musulunta zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wajen annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya girmama shi har yake masa kirari da cewa kana da wasu ɗabi'u na kirki guda biyu shine haƙuri da cewa duk abin da za ka yi baka gaggawa wannan ɗabi'u naka suna da kyau kwarai annabi yake faɗa masa to bayan wafatin annabi ba sai ya ridda ba sai kuma da aka tura rundunoni wajen yakar wanda suka yi ridda aka kamo shi aka kawo shi sai ya musulunta ya sake musulunta a gaban sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala an to ha a sayyidina abubakar ya aura masa yar uwarsa ko ya aura masa yar uwarsa da aka aura masa yar uwar ba sai ya shiga kasuwar raƙuma ba duk raƙumin da ya gani sai ya sare a gararsa sai aka je aka faɗa sai da na abubakar sai za ka kiran sai ce a ridda ka sake yi ne kai to ya ce a ba ridda ne ba ka aura mun aure gashi ba a garinmu ba a ce kamar ni na yi aure ban yi liyafa ba kasaitacciya me aka yi kenan ai girma ya faɗi ai girma ya faɗi kamar ni a ce na yi aure ban yi liyafa ba ai shi ne amma duk wani mai raƙumi da na taɓa ya lissafa zan biya kowa zan biya kowa ina da su a kasanmu amma ni ba zan jinkirta ba a ce na yi angwanci ba liyafa ba ni ba to na ye sai ringa sassare a garin su wadda suna faduwa to a wato haltar jo lahu sobatu to kamar wannan a hanafi din sai a ce ya dawo sahabi mujarradatan an sawabi illa iyaka baya shi da ladan da ake samu na sahab na abutar manzo sallallahu alaihi wasallama wa alaihi shafi'i akan wannan kaulin imamin shafi'i yake aula aula koko ba za ta komo ba gare shi a wannan suhubar ba za ta dawo ba gare shi yanzu ba za a yi kiransa sahabi ba kamar shi ahana fubnu kaisin din nan sai ya zama ba za a ce sahabi ba ne wa alaihi maliku akan wannan kaulin imam malik yake da imam abu hanifa amma matarsa to ta nisanta daga gare shi ko da ya komo musulunci amma kuma an ce in ya komo musuluncin za ta dawo a matsayin matarsa ba sai ya sake daura aure da ita ba gurin imami shafi gurin imam malik kuwa da abu hanifa ba ta dawowa gare shi sai an daura aure sabo hukuncin wanda ya ridda hukuncin musulmin da ya fita daga addini wajen imam malik cewa ana nema masa tuba kwana uku idan ya tuba shi kenan a kyale shi idan ko bai tuba ba sai a kashe shi bayan faduwar yi rana ta uku idan rana ta uku ta faɗi to sai a kashe shi a kashe shi da za a yi kisa ne na kafirci shi yasa ba maganar a yi masa wanka ba maganar a yi masa likafani ba maganar a yi masa sallah ba maganar a binne shi a inda ake binne musulmi duk ba za a yi ɗaya daga cikin wannan ba an kashe shi ne bisa cewa kafiri ne kuma magadansa musulmi a masabar imam malik ba za su gaje shi ba hakanan ma magadan nasa kafirai su ma ba za su gaje shi ba dukiyarsa za a kai baitul mali ne dukiyarsa za a kai baitul mali ne to amma akwai sabani da yawa akan wannan shi dai asalin sabanin shine cewa idan hukunci biyu suka zo wanda yake aka hada aka ba su dalilai ya zama bayan wani ne wanda a hukunci to wasu suke ganin cewa kaidin da aka kawo a wancan guda biyun ba zai shafi wannan ba yanda shi abdullahi dan fodo yake faɗa alfiyatul usuli in ja'a hukumani ala sababaini an hukumi li ahadil wasfaini fa gairuna fa ba'runa bi gairihi ma qayyida in taba murtaddun wuru'an jaddada linassi man yakfur ila faqad habit wa ba'aruna bisababaini irtabat bisababaini irtabat linafsi man yartadda minkum fayamut yalihi khaliduna ba'da habitat shi yasa wato mu ma a masabata mu akwai sabani akwai wanda suka tafi zuwa cewa kamar yadda shi shafi'in ya tafi amma dai zancen da yake mashuri wanda da shi ne ake ba da fatuwa shi ne wanda aka faɗa a nan a masabar imam malik din shi ne zancen da ake ba da fatuwa da shi ayoyin ne ayar suratul ma'ida ita ta zo ba da wani kaidi ba cewa wa man ya kafur bil imani faqad habida amalu wa huwa fil akhirati min al khasirin wanda duk ya kafirce da imani to hakika aikin sa ya baci ba kawo kaidi a nan ba ba ce sai ya mutu yana kafiri ba amma ita wannan aya ta bakara sai ta kawo kaidin cewa sai fa ya mutu kafiri to shine su malikawa da hanafiyawa suke